أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الحمد لله منذ كراتم من تفسير القرآن أولا رانا كنا تلحدي من بقي بوت رمضان a shekara ta 1445 inda muke karatunmu cikin suratu yunusa wanda muka yi aya kamar 40 da doriya a cikinta zina za mu tashi kulhalin shuraka'iku za mu tashi faɗin ubangiji kulhalin shuraka'iku قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون الله تبارك وتعالى ya ci gaba a cikin wannan wuri da yake tambayoyi wato na gajiyarwa da tabbikici ga kafirai a tambayoyi ya jiro musu gashi nan kamar tambaya wajen guda takwas yake cewa can a baya ko wani manyan zai ukun mina sama'i wa lardi an manyan yamliku sama a wani abu tsara ko kuwa man yi kurjin hajji min almayiti wa yi kurjin mayita min alhaji man yi dabbiru al'amura fasa ya ƙuni Allah duk wannan ba wani amsa sai dai Allah tabaraka ta'ala to yanzu kuma gashi ya shiga wannan yake cewa kuma wato halin shuraka ya kun manyan da'ul harka sun mai idu sannan halin shuraka ya kun manyan hadi'ilar haƙi to kaga wannan tambaya kusan ta takwas kenan a cikin tambayoyin da Allah yake wa kafirai tambayoyi na tabbici na ƙursawa na ƙure su kuma na kawaitar da su ba abin cewa nan shi ne yake cewa faɗi gare su ya rasu lallai ta ce halin shuraka ya kun yanzu daga cikin abubuwan da kuka taraita su da Allah ɗin a kowanda yake yabda ulhalka yake ƙagen halitta daga rashi a ce daga adamu tsuran hakan nan ba komai kuma a ga abu ya samu wa yake da ikon yin hakan nan sun mai iduhu ko sannan kuma bayan ya samar da shi don kuma ya rasar da shi babu shi kuma sannan kuma ya sake komo da shi yadda halittarsa kuma take kul faɗi gare su ka ce Allahu ya da ulkharka sun mai to shi Allah da nake kiran ku bauta min shi kaɗai shi ne yake ƙagen halitta daga babu kuma sannan ya dawo da su a alkiyama bayan rasar da su sa'an na tufa fula to yana kuma ake juyar da ku ta ƙaƙa ake kaɗa kanku an ibadati ga barin bautar sama kiyamin dalili bayan tabbatar dalili ina za ku yi ba wurinsa ba kul faɗi dai gare su halin shuraka ikum wai a cikin wato yadda kuke tare su da ubangiji akwai manya hadi ilal haƙi wanda yake iya shiryatarwa zuwa ga gaskiya da nasibin hujjaji ta hanyar kafa hujjoji na hankali wanda za a gamsar da hankali wa halƙil ihtida'i sannan kuma ya halicci shi da kimsa ta a cikin bawa to yanzu akwai wanda zai iya yin wannan a cikin su abin nan ku kaga wannan wannan ubangiji tabaraka ta'ala ya gajiyar da kowa ta da ma'aikanta yawa ya iya baka dai wato kai masa niyaba a cikin kira zuwa gare shi yawa ya baka hujja ya baka hikima ka kafa hujjoji amma halittar shiriyar to ya bar wa kansa shi kadai bai baiwa hatta da shugaban halitta ba yan haka shi kansa ya gaya masa ya ce innaka la tahdi mana hababta da a ce yana da halittar shiriya a hannunsa to da ya shirya ciwon da yake so kamar yadda shehu yake faɗa shi ya sa shehu ibrahim yake cewa mahabbatul kabir la tanfa'u sagira shi san babba ba ta amfana karami in ka ga babban da sansa ya amfani karami sai dai ce illal kabirul muta'ali guda ɗaya ne tak babban da zai soka san kuma ya amfane ka to sai alkabirul muta'ali shi kuma ka san guda ɗaya ne da da san babba zai amfani karami shi zai ce la nafa'at aba dalibi da san da manzo Allah yake wa Abu Dalibi da ta amfane shi to kaga dai gashi dai haka shi yake fada da lafazihi wannan dukkan jiki ko yawa to kuma haka abin yake qulillahu yahdi lil haqi faɗi gare suka ce Allah ubangiji shine kadai ke shiryatarwa zuwa ga gaskiya to yanzu afa man yahdi ila haqi yanzu wanda yake shiryatarwa zuwa ga gaskiya wa huwa Allah shine Allah a haƙo an yi taba'a shine mafi cancanta a dishi amma la ya haddi ko la ya hiddi a guda biko akwai da fataha ha'i da kuma kisra ha'i la ya haddi saboda asalin fi'ilin amma la ya hatadi ne to sai aka canza ji wannan wata ɗansar shi aka ɗauka aka mai da shi kan ita ha babban an gane ya hatadi asalin fi'ilin ha'in ɗauri ne da ita ta gabata da wasali kenan to sai aka ɗauko lafazin ita wannan tar a wasalinta sai aka dawo da shi kan ha'in to shi kenan kuma sai an ita wannan tar sai aka mai da ita saboda mujanasa kuma da kusanci sai aka mai da ita da ta da dal da da'u suna da dan taqarubi haka na a cikin mafitarsu saboda haka sai aka mai da ita dal din yar uwar kusa da ita sai aka cusa ta a ciki aka ce la ya haddi to kuma har yau an karanta la ya hiddi su kuma yauwa saboda kuma wato intikali daga fataha zuwa kisra wani lokaci yana yi larabawa ya kai tsaye haka saboda haka sai suka yi mata wasan na kusa da ita kawai an dai gashi nan dai an la ya haddi ko la ya hiddi ko ku wanda baya ko baya shiryatuwa illa an yi huda sai dai yin a shiryacin shi an nuna masa hanya a haƙo an yi ta ba shi ne mafi cancanta a bishi wanda yake shiryatarwa shi yake shiryatarwa zuwa gaskiya shi ya fi jinjinta abu ko wanda shi ba shi da yankwa shi ya ci kansa mafi an nuna mar hanya istifhamu ta ƙaririn wata biki wannan istifhami ne tabbatarwa cewa lallai wannan shi ta wannan shi cancanta a wata biki kuma urusta su ake ana zargin su ayil awwalu a haku ma'ana na farko shi ne macancanci da abin shi fa malakum wai me ya same ku ne kaifa tahkumuna hadal hukumar fasida ta kaka ku mutane an ba ku hankali amma kuke yin wannan bataccen hukunci min ittiba'i ma la yahiqu ittiba'uhu shine bibiyar abin da bai cancanci a bishi ba wa ma yattabi'u aktharuhum ba abin da yawa yawan su suke bi fi ibadatul aslam cikin bautar wannan Allah ne da gumaka illa zanna sai ko zato kawai zato suke yi cewar haka abin yake gaske ne saboda me saboda sun sami iyayensu a kai haifu kalla dufi ya aba ahun ta yadda suka yi rataye da iyayensu kawai suka yi musu makantacciyar biyayya su iyayen ba su ba su wani dalili ba ba su ba su wata hujja ba ba su nuna musu wata makama ta hankali a cikin bautar gumakan ba kawai dai sun sami su a kai shi yasa duk mutumin da yake addini wajibi abinda muke yi dinnan yanzu akwai kuskure a cikinsa ka sa yaro ya yi nozili ya yi firamare ya yi sakandare ya yi wani ne duk abin da yake na addini kawai saboda ka haife shi ne ya ga kana yi shi ma yake yi ba shi da hujja akan abin da yake saboda ba ilimi ba ilimi babu harsashi saboda haka nan da nan wannan guguwa su ta kada shi can wannan su ta kada shi can wannan ta kada shi can wannan ta kada shi can ƙarshe imanin ma ya zama gashi nan tambal tambal ka gani mai rabo ka samu to haka nan abu da ne yake ya kamata duk mutum a yi masa harsashi a kan wato abin da yake abin nan na taba ji wani mutumin nan mai yawon wa'azi a duniya an yi masa wani yana kamar masa abin nan haka in kari yana masa raddi wani kafiri yake ce ai kawai shi addini bai ga wani abin nan ba kawai kowa yana bin abin da iyayensa ne suke a kai saboda haka kai ma wani kawai iyayenka ne musulmi shi yasa kake musulmi ba wani abu saboda haka ba wani abin da za ka nan shi wannan mutum ba gidar ba na yanzu zaki sai yake cewa eh abin da ka faɗa gaskiya ne ni musulmi ne saboda iyayena har zuwa shekara ta goma sha tara a gaskiya iyayena kawai nake bi amma daga shekara goma sha tara na sanda daga sandan shekara goma sha tara a duniya ni musulmi ne ni na gani na gamsu da dalili na hankali ma kawai da dalili na hankali nake musulunci tun da na shekara goma sha tara duk wani sikirifta na addini ba wanda ban san shi ba na duniya addinan duniya ya haddace bible ya haddace littafin buda ya haddace littafin sikh ya haddace littafin duk wasu maguza gabaki daya bayan ya haddace qur'ani saboda haka babu wani abu na fiqihunsu da aqaidunsu da bai sani ba saboda haka baza su na yi na baza su ga hankali na wannan ne ya kafa na akan abin da nake akai kuma kana da wata tambaya sai kuma ka yi mun ka kawo mun ya ce kuma yanzu idan da a ce zan ga wani abu da zai gamsar da hankali na fiye da musulunci ya ce zan yi riko da shi a kawo mun shi to kaji abin da ake so kenan mutum ya girku kan ilimi ba irin wannan abuwa da ake kawai ya tafi una illa zannan ba yawanci yanzu jahilci ya kashe mu saboda yaran yanzu himmar da ake yi shine ka yi ƙoƙari wani ya digiri ya samu a hanyar ofis ya samu abinci shine abin alfahari yanzu ai ɗana yana ma turkiya ya tafi yana shi yana nan ba harsashi ba komai komai ya ƙiba turkiya oho ya je ya gama gantarin ya dawo aikin yin babu to sai ne kuma ya kuma gantalin abin da ya koma kuma can inda aka faro ana neman yadda za a yi akwai wani daga cikin ƴaƴan ƴan uwanmu yaro ne ya fi shekara talatin a duniya ya san boko da can gaske uban ya kawo shi wani mu ɗan dinga karatu a tun da an gama bokon bari kuma zuwa ɗan shi ma wani a ɗan san masa ya zo ba zai iya jan awwalu ma ya ji ba ba ma awwalu ma ya ji ba alwujudu wajibin da labbi sani ba kuma iyaye ne suka cuce shi ba sai aikinsu ba tun da suka taso da shi a hanyar yadda zai san boko yake wai dike yadda zai san boko ko mai akibar a ƙarshe ne za a yi ka kashe dukiyarka ka kashe lokacinka ka kashe tunaninka a cikin yadda zai zai samu digiri ƙawa'idin nan abin da ya kunsa na sifatula bai san shi ba abin da kuma ga shi kana ta munna da shi kai ka samu da ya yi bigiroyi ɗaya biyu uku a yi kaza kaza kaza to sai ya zama na addinin sa har ya sadu da Allah in ya tabi wani illa zanna to bai san abin ba kawai dai shi ke nan yana wajen na ba na ya tashi ana sallah a gidansu ba dole ba ya zai kana baban to abin da ba a so kenan kaga musulunci ya fi karfin haka manzo Allah ya fi karfin haka ya asirul ajibu ne bayan da za a yi ka tona shi ka ga abin da yake ciki da kyau ka tona shi ka ga abin da yake ciki da kyau kuma sai kuma muwafaka yawa saboda kuma shi tonansa sai da irshadi kuma sai a hannun malami ake yi ka gane yawa sai a hannun masani ake yin abin nan to shi ne inna zanna la yughni min al-haqqi shay'an shi zato baya wadatar da komai daga gaskiya shi a gaskiya shine fi man madlubu minhu al-ilm cikin abin da ilimi ake nema a gano shi zato ba zai ba an gane zato ba zai ba sai ilimin dole inna allaha alimu allah masani ne bi ma ya fa'aluna da dukkan abin da suke aikata fa yujazihim alaihi zai masa sakayya duk a kansa kuma an tsaya din mutum zai sani din zai gane kawai tarbiyya ce tun kamun a haifi mutum ake somawa shine aikin kai kana yi uwan na yi kai kana yi uwan na yi da aiki da ilimi da aiki da ilimi da gina aƙidar to haka ake tun da aka haifi mutum ka gani mun ka sa musu malamin lesson ba abin da yake koya musu ban da aljabra da wani ne ya yake da suna abu ga sunan dai karkace wanda ba zai wani amfani shi ba yana tasowa ya watsar in gwamnati ya shiga sai dai sace-sacen kuɗi ya zama ƙataitaccen maciyin amana kawai iyakar tafa kenan ba shine gayar an rabauta kenan ya samu wani guri da tarin dukiyar al'umma take ta zuƙa yana ƙyalli yana to saboda Allah da annabi amma ilimin kaga ba shi da kima wallahi bai da kima yanzu ilimin addini Allah ya kyauta to wa ma kana وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين to wa ma kana hadha alqur'anu an yunkara ba zai yi wannan alqur'ani ya zama kira bane ba zai yi ba an yi tira a ibtira'an kenan almasdariya ba zai yi wa alqur'anin nan ya zama kirkirar sa za a yi min dunillahi ba Allah ba ba wai ba daga Allah ba ba zai yi ba yawa walakin sai dai unzila an saukar da wannan qur'ani tasdiqan ladhi bayna yadayhi min al-kutub dan gaskata abin da yake gaban sa na daga littattafai littattafai na Allah ƙur'ani kenan musulunci kenan la nufarriqu baina ahadin min rusuli yawa duk wanda ba musulmi ba ya bata yawa za ka je ka sami yahuda sun yadda da wasu annabawan ba su yadda da wasu ba ka sami kiristawa sun yadda da wasu annabawan ba su yadda da wasu ba sun yadda da wasu littattafan Allah ba su yadda da wasu ba ba abin da ba sa danganta a janibin Allah na jagulgulo da janibin annabawa na jagulgulo amma musulunci to wannan tasdiqan da duk annabin Allah duk manzon Allah wajibi ne kai imani da shi jumlata wanda aka gaya maka sunayensu alkur'ani wajibi ne ka san sunayensu kai imani da shi tafsila idan ba ka san sunan annabi adamu ba ko annabi nuhu ko annabi ishaqu ko isma'ila ko ibrahim ko yaqubu ko yunus duk wanda aka musuluncin ka bai shiga ba da sauranka sai ka san su su 25 nan ka yi imani da su waɗanda ba aka ba a faɗa ba ka kudurce su a zuciyarka shi kenan duk ka yadda da su zalu farar kuma na adin miro su ne tukun an gane ba a ce sai ka san ɗari uku da sha uku ba oho kuma haka adadin su yake kuma oho ba ka zai sani ba Allah ne masani to amma duk manzo na Allah ka yadda da shi wanda aka nassanta ma wannan farla an ne sai ka san sunansa ka yi imani da shi Allah sa ka gane to sannan ya ce ko watafsilin kitabi ko sannan kuma an saukar da wannan ƙwar'ani don rarraba abin da yake rubutacce a gurin Allah to yana cikin lawal mafuzu ba ku sani ba to sai aka saukar da alƙwar'ani don ya rarrabe muku abin da Allah ya zartawa bayan sana daga hakamu da tsarin rayuwa da wane ne sai aka saukar da ƙwar'ani don wannan bayanan larai ba fi babu kokonto cikin wannan littafi min rabbil alamin an saukar da shi ne daga ubangijin halitta shi yasa yace muta'allifun bi tasdiqa aw bi unzila dan gaskatawa daga ubangijin halitta ko kuma an saukar da shi daga ubangijin halitta min rabbil alamin la raiba fi ya zama kamar itirazi ne a tsakani da muta'allifun da muta'allaqun din an gane yawa to shine ne yake faɗa wa ƙuri'a an yi ƙira'a shazza kenan duk inda ka je ma musu ya ce wa ƙuri'a to shazza ce kakai karatu da ita an kadda wato an karanta tasdiqu da tafsilu da rufu'a kenan bi taqdiri huwa kaga shikenan ma kana hadha alqur'anu an yutara min dunillahi walakin huwa tasdiqu allazi bayna yadayhi wa huwa tafsilul kitabi kaga wutar labari kenan ko Allah saka gani لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين والله تبارك وتعالى يتي أم يقولون بل سوكا تلنا سنة شوى ويبتراه wai annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya kirkire shi ta jihar kansa subhanallahi wannan littafin kai wannan littafin ka faka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wa tadibi fil wanda shi ke ga wannan dabin abu sai a huta masa shi ma a sai masa sujada wanda dai ya tashi duk garin su ba malami ga baki ɗaya to ai malintar duk maka ba wanda ya iya karatu ko rubutu haka bai a cikin haka bai taso saboda haka maganan malami babu shi ko bai taɓa barin maka ne zai wani ko kwanaki a wani guri ba illa marratin au marratin da ya dan fita cikin halin tasowa ya je ya dawo shikenan amma ya zo da wannan qur'anin wanda har yanzu ake ganin gagararsa shekara dubu ɗaya da ɗari biyar a tonan dai ku ya zo da shi sai abota ma ba shakka mai wannan littafin ya cancanci abota masa a wannan sun rusa kansu da suka ce shi ya kirkire shi a hajjar su masu jada kenan a gani ya ce ƙul faɗi gare su ya rasu lallai ka ce to fatu bi suratin misli maimakon mu zona muna jayayya kuma ku zo da sura ɗaya irin ta mana da ni da ku dukkan mu ƙwarai shawa ne makiyawa ne tuhamiyawa ne arabiyawa ne babu abin da na ɗare ku da shi ko ba haka ba iyayen mu daya kabilan mu daya garin mu daya tasowa mu daya kuma don ku kure ni to ku zo da sura daya tak daga cikin safil irin safil fasaha a cikin fasaharsa da balagarsa da irin abin da ya kunsa da ilimi ala wajin ittira bisa fuska kirkira wayan na kuma arabi na fasaha umusuli ku larabawa ne sarakan fasaha iri na wadu'u lil i'anati alaihi ku yi kiran malika ɗacin duk wanda kuka sami iko kansa min dunillahi ba Allah ba lil i'anati alaihi domin ya taimaka muku akan zuwa da sura ɗaya tak daga alkur'ani to kaga an zo kan sura ɗaya ke nan da ya ce kullu ya ta wata lin su jinnu ala an yatu misli hadha alqur'ani la yatuna bi misli can kuma yace am yaqulu tara qul fatu bi ashri suwarin mislihi muftarayati ko ba gaba to yanzu kuma an dawo kan sura ɗaya kun fatu bi suratul mu'min to ka gani kai ba akwai ma da fadiya tu hadisin misali zo da wani zance ko da su shirya wani sentence irin sa su kawo shi bismillah ka gani wa da umman tadadum min dunillahi in kuntum sadiqina inda gaske kuke cewar kira ne to ku zo da shi mana wannan ya kadiru ala zalika ba su sami iko kan wannan ba kuma za su samu din ba in gane lam tafa'alu wa lan tafa'alu ya gani qala ta'ala Allah ta'ala ce bal kazzabu bima lam yuhidu bi ilmi su wannan kafirai sun karyata abin da ba su tantance saninsa ba ne ba su kewaye da saninsa ba lam yi tadabbaruhu ba su tsaya sun yi nazari sun yi tunani a cikinsa ba kawai suke karyatawa dama kuma haka lamarin yake suna cewa man jahila shay'an adahu wanda ya jahilci abu abin ko ba na gaba bane sai ya gaba da shi haka abin nan ɗaya wato su sun jahilci alkur'ani lan wato bal kaddalu ma lam yuhidu bi ilmi abin da ba su san shi bane ba su gane lafazinsa ba ballantana su fahimci ma'anar ma lafazin ma ya shige ya sarke musu ba su gane ba ballantana su fahimci ma'anar to da sun tsaya sun yi tadabburi kuma abin da ya hana su su gano shi din su fahimce shi din wato son zuciya ne wasu su daga ci hasada ne ya za a yi a ce dan gidan wani kuma duk shi ne za mu fi gaba daya ka san a cikin su ta so makazumiyawa sun yi cewa to ai shi ma abin da za su yi mana kenan sun fi mu da kaza da kaza mun ko mun fi su da kaza sun fi mu da kaza mun fi su da kaza su ne da su kaya mu ne da kaza na dai yanzu kuma an zo mana da wai annabta wai a ce wai wai annabi abin da ya nasa Abu Jahal imani ke yawa ba wai hujja ce ba ta tsaya a kansu ba a gani to tawil wannan ma ya fihim tawilu sannan kuma abin da ake faɗa ne a cikinsa bai zo musu ƙuru-ƙuru ba na narkon da ake faɗa na azabari abin da ake faɗa in yazo za su yi imanin dole sanda ba zai amfane su ba duk yawancin inkari da ake wa lamarin Allah ko a da'irar annabta ko a da'irar wilaya galibi wannan sababin shine kaddabu bi malami fi dubi ilimi shi kenan illa iyaka kuma shi kanka mutum zai iya fahimtar haka yanzu shi ma mai inkarin auliya'u idan da zai zo da mutane wani ilimi na shari'a a cikin shari'a yake wanda ba san shi ba ba su gaje shi ba ba su kwata-kwata ba san shi ba sai ai masa inkari a ce ya zo da wani sabon abu a addini amma ta yiwu abin yana nan tabbataccen abu sananne da hujjarsa a ce mazhabar abu hanifa mazhabar abu hanifa tana nesa da mu ko ba haka ba cewar tana mazhabar abu hanifa ya ce ba musulunci ba ne amma da aka zo ma da shi sai kai musu kai inkari saboda baka san shi ba kan zabi malamin hidu bi ilmi mazhabar abu hanifa sai ka tafi indiya pakistan afghanistan cikin rasha chechnya armenia gwacice da sauransu kai nan albania a yugoslavia wannan kasashen su ne suke yin annifawa eh to kaga sun yi nesa da mu duk karatunsu idan suna karatun fikihu sai ka ce wani wani wani abin ake kuma wani addini ne ma tare da ma don saboda duk an bambanta da su a cikin masaloli mafi akasari an gane to haka nan ko a zo maka da yanzu nan idan na mutum zai ga an kayar da doki an daddaure shi da ake daura sa da raƙumi ana yanka an furmutsa ma wuka sai ce wannan kuma wani maguzawa ne ko kulawa ne ne irin masu cin kare ɗin dan shi a gurinsa da cin doki da cin karen dai abu ɗaya ne saboda ne bai sani ba bayan cin doki tabbatacce ne a cikin shari'a halal ne ga wanda ya ji yana da makama a cikin shari'a amma bai san shi ba to haka yake faruwa a da'irar wilaya wali sai ya zo Allah ya ɗanɗana masa wani abu da manzo Allah yake kiransa da'amul imani zaƙa da'amul imani ya ɗanɗana masa wani abu na ɗanɗanin imani kai baka kusanci wurin da yake balantana ka ɗanɗani wannan ɗin sai kuma ya inkari yaya za a ce kaza kaza kaza kuma sannan ba zai kawo maka dalili wa jiki akan inkarin nasa ba babu shi kawai da ya ƙi da ne to haka wannan haka abin yake mataki mataki ya tafi kan kafirci idan ya zo kan annabawa ke an gane sai a zo shi kenan annabi ya zo da abu sai kafirai su karyata karyata waka bai sa zama ba gaskiya ba bai sa zama ba gaskiya ba yawan ɗaya da bauchi ko yake faɗa ya ce wai sun ce mun ɓata to ba ɓata muka yi ɓace muku muka yi ɓace muku muka yi ta gani shi ne ubangiji ta baraka wata Allah ce tawilin sa ne bai zo musu ba abinda ake faɗa a cikinsa na azaba ne bai in ya zo musu sa san cewa gaske ne kazalika kaman irin wannan karyatawa da suka yi haka nan kazzabar lazina min qablihim rusulahum haka wanda suke gaban su ma suka karyata ma'aika shi takazibi sharri ne duk inda ka sani Allah ya kyara takazibi amma bai taba kyarar tasdiki ba bai taba kyara ba yawwa an zo ma da abu ka saddaka bai taba kyarar sa ba yawwa abin da yake kawai in ya ku kaziban fa alaihi kazibu shikenan ba ruwanka amma kai baka tsare ta ba to wannan shine sahatul amni yawa ka gani to fanzur duba ka ga ya rasulullahi kai baka na aqibatu zalimin bi takzibir rusuli waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar karyata ma'aika yaya aqibatu karshen su ya zama ai akhiruhum karshen su shine halakarwa baka zalika na haliku haula haka waɗannan ma karshen su kenan mu halaka su wa minhum man yuminu ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع السم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون والله تبارك وتعالى يجي ألم آه ومنهم daga cikin masu karyata wannan daga cikin masu masu sarifan tafiya rasulullahi suna danganta qur'ani zuwa ga cewa ba haka bane suna karyatawa man yuminu kai hakuri daga cikin su akwai wanda za su imani za su dawo su zama mu'minai su bi ka su imani da shi akwai daga cikin su bi ilmillahi zalika minhu saboda Allah ya san haka nan gaba za su yi imani ya ka gani wannan tana daga cikin gagara ta annabi yana daga cikin gagara qur'ani wanda ya zare harshensa da takobinsa yake yakarka amma kuma ubangiji ya ce min hum min suna nan ka yi hakuri akwai daga cikin su wanda mun riga za su dawo za su yi imani asallahu an yi ja'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawaddata eh mun ana nan tafi saboda ka saurara tukunna wa minhum man la yu'min bih akwai daga cikin su wanda abadan har abada ba zai ba da gaskiya da shi ba wa rabbuka alamu bil mufsidina a ubangijinka shine masani da waɗanda suke mabarnata wannan tahdidul lahum tsawa ne gare su Allah yana sanar da ku mabarnata an gane shi yasa yana daga cikin mu'jizar manzon Allah duk wani sahabin da ya yi wa manzon Allah tawa ya yaki annabi kamin ya shigo cikin musulunci ba a taba saukar da ayar Qur'ani an ce Allah wadaran wana ba ka ji wani ikon Allah idan da za a tsitsi ne wani to yin su abu su fiye su ne farkon tashin farko misali inda a ce istira'i ne ƙur'ani mutum ta jihar kansa ne yake yi irin su abu su fiye su ne farko don galibin dirin da ta yaki manzo Allah shi ya mata jagoranci amma kuma shiru ƙur'ani da ce komai ba a kansa wa minhum man yuminu bihi ka gane inillahi zalika minhu saboda Allah ya san wannan din daga wurinsa to saboda haka nan kaga wannan shi ya ishe su bai ne haka ya ishe su ne ya ishe wato wannan ya isa hujja wato ga duk wani mai gaba da ƙwar'ani wannan ta ishe shi gagarar ƙwar'ani gari yanzu wani dan abin da suka iya wannan shakiyancin da suka yi a maka da istihza'in da suka irin su na dan harisu irin su wale da dan magira irin su utubatu suwaye da sauransu kaga duk alkur'ani ya zo da tsitsi ne musu da kyara su da wani ne saboda wani humman layu to haka abin abin yake wa in ka zabuka ya rasulullah idan suka sarefanta ka suka danganta ka zuwa sarefa ita ce kayya fa qullahu faɗi garin suka ce li amali wala kuma amalukum aiki na ya tabbata gare na aikin ku ya tabbata gare ku aiki na nawa ne aikin ku naku ne likullin jaza'u amali kuma kowanne sakamakon aikin sa shi tabbata gare shi an tumbari una mimma a amalu babu ruwan ku da abin da nake aikata ku bitattu ne ku wa ana bari'un mimma ta amalna ni ma babu ruwa na ku bitaccen daga abin da kuke aikatawa wannan fa ya ishi mutum komai yawa ka san abin da za ka yi ka damu da aikin wani saboda aikinka shi za a dinga rubutawa wa mun yi amal miskala zaratin khairan yarahu duk aikinka shi za a dinga rubuta ba yanda za a yi takardar ka ɗauko ta ga aikin wani ko maganar wani ko mai naka kaɗai ne a cikin takardar ka ba za a gana wani ba an gato saboda haka wannan kaga ya isa sai ce wa haza mansufin da ayatul sayfi wannan aya abin shafi da ayar yaki haka shi mufassiru ya faɗa amma in ka duba sai ga me aka shafe din a ciki tartibi iman tijani me aka shafe a ciki aiki dai naka da ka gani har yau har yau naka dai shine naka ka gani li amali wala kuma amalukum tana nan muku kamata ba yanda za a dauko aunin aiki wani dora maka kuma an tun bari una limma amalu ana bari una limma ta amalu tana nan a tabbaci har yau saboda haka madalulin wannan aya ba ta inda ba inda ya tafi ba wani abin da ya zo ya shafe shi yana nan yanda yake muhkama to Allahu alam shi kuma ga shi mansukun bi ayati sai wata kila yana yana ganin cewa yanzu Allah ya baka saduwa ya sa takobi a nan ka kakka babbarna kana ganinta da cewar mai aiki na ku yi aikin wataƙila abin da yake nufi ganin shi ya sa da yawa akwai malamai da suke ganin maganar nusa haɗu na ce abu kaza mun soke wato babu wani abu a cikin ƙur'ani da za a ce yanzu an malkwada shi bai da wani amfani kawai gashi nan sai dai a karanta a samu lada a'a ba haka bane yawancin duk nasahar da za ka gani ka tsaya kai ta'ammulinta da kyau za ka ga ba wai saboda lamu baddina da kalmatin lahi babu wanda zai iya canza kalmomin Allah duk abin da za ka gani yanzu iran dai kutuba alaikum idan hadar ahadakum al-mautu al-wasiyatu ko an dora muku yin wasici idan mutuwa ta halatto ɗayan ku wasici nan an ɗauke ta haka manzala ma cewa haƙƙi ne ga dukkan musulmi da yake da abin da zai wasici a cikinsa kada ya kwana yau ya kwana gobe ba tare da ya rubuta wasicin nan nasa ba kuma har yanzu idan aka zo aka yi wajen rabon gado rabon gado yana biyowa baya ne min ba aji wasiyatin tusuna biha ko yuza biha aulayin to ashe sai wannan wasici tana nan sai dai ka ce wani hukuncin ya zo ya da buɗa ta ya yatta mata zama amma ba wai aya ashe an karkaɗe ta ba su da wani abu ba yanzu inna Allah a da kullu bi haqqin haqqahu fala wasiyata lil warisi kawai shine magana saboda da an ce lil walidain wal aqrabina aiko to yanzu babu zancin lil walidain wal aqrabina walidaina an ba su haƙƙin su aqrabina kowane wanda yake cikin ta an ba shi haƙƙin sa to saboda haka wasici sai dai kai wanda ba shi da gado iyakar ta kenan kawai an gane to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake wa minhum man yastami'una ilayka daga cikin su akwai masu sauraron ka idan karatu alqur'ani in kana karatun alqur'ani to don suna sauraron ka Allah ya ce afa anta tusmi'u summa kai ne zaka iya jiyar da kurane mutum ya zama dutse shabbahum bihim ya kamanta su da kurane ji adamul intifa'i bima yutla alaihim cikin rashin amfanuwa da abin da ake karanta musu zaka iya shirya su walau kanu ma'as-samani la ya'qiluna ko da cewar bayan kuma kurumcin kuma ga su ba hankali mahaukata ne ina za ka iya wannan wannan ba sa rai ai a ciki ko wa min man yanzuru ilayka daga cikin su akwai mai duban ka yana kallon ka afa anta tahdil umya to ya rasulullah za ka iya shiryan makafi ne makaho in ma zuro ma idanu ba kafa ka ce ganin ka yake ba ba ganin ka yake ba walau kai la yusunna ko da ko babu gani a tare da su shabbahun bi ya kamanta su da makafi fi adamin ihtida'i cikin rashin shiryatuwa bal a azamu bari ma mafi girman bata daga makafi domin mai fa'in na halata amal absar walakin ta amal qulubul latifis suduri Allah ka kiyashe mu saboda inna Allah
إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون kakkace ka ji wannan hukunci da aka yi wani ya tsiyata wani ya rabota ya arzuta ka ce Allah yana kaman ka dubi ko kwanyarka ko tunaninka ko waye ya dubi zalunci a cikin ayyukan Allah tabaraka ta'ala yawa ka ce wannan to shi yanzu wannan da aka ai haka aka aka kaga masa ya fito kuma a ce kuma za a yi a'a kakai wannan ubangiji sai mai tsira yake ce to inna Allah fa la yazlimun nasa shay'a Allah baya zaluntar mutane da komai walakin nan nasa sai dai mutane ya zulmuna anfusahum su ne suke zalunta suke cutar kawunan su shi Allah ta shi asalin zalunci ma tukuna sai ka shiga cikin abin da ba mulkin ka ba shine asalin zalunci a tasarrufu fi mulkil gairi kana ƙetare naka ka shiga na wani to kai zalunci kenan to tun daga wannan asalin zalunci ya koru a cikin aikin Allah ga baki ɗaya ba zai yiwu ba yawa yanzu ka dasa itaciyarka mana jijani ai na sha gaya ma wannan ka dasa itaciyarka sai ka zo aka sare itaciyar naka fuskara ta wata aka yi tsami da ita dogayen sanduna kai wata rumfa inda za ka dinga zama kana ibadarka da auradinka aka tattokare bukar da su ko aka yi azara da su aka yi kyanin da su wani kafaffaskara shi ta gane aka ajiye shi saboda wata ta kusa haihuwa za a yi abin wuta da shi misali wani kasa wato masassaƙa suka suka sassaƙa ma akushi da shi aka sassaƙa ma a kusan wani akushin sai kake zuba man shanu a ciki wani kake zuba ruwa kana sha a ciki wani kake jika tsiminka na wani abu da kake so ka tsima na magunguna wani kuma sai kake boli cikinsa da daddare wani ma kai fo da shi na yara in saboda Allah wani ya ce kai laifi kai fa ka shuka bishiyar kai ta mata ban ruwa har ta girma ta abin nan shi kuma a cikin wa'ina ko da baka so shi wanda na kashin da fitsarin saboda shi yasa ba ka son sa ne ka zuba maka kashi da fitsari a misali wai in ba ka so ka faɗa to to ka gani a shi yana so kuma ba ka fi son wancan mai man shanin ba to kuma wancan mai makamashin wutan shi ma aka taba ma shi za a ardabu da kai akwai wanda ba ka so a ciki kowanne kana so to shi ne li nazaratun ilal halki ya sahilu ma a halbu gudu yawa yawa ya sahilu ma a halbu gudu idan ka duba halitta da ubangijinta to sai ga babu wani mahaluki guda ɗaya wani abu wata zarra guda ɗaya a cikin kaunar da zaka ki a cikin wannan duban yawa kowanne kawai biyan da so ya ajiye shi ƙarshen magana shi ne la yus'alu amma ya fa'alu wahum yus'aluna kai ne bawan shi ne mai gidan ya daɗe hankalinka iyana saboda haka shi ga la yus'alu amma ya fa'alu wahum yus'aluna an gani yawa wa yau mana hashiruhun wa yau mana hashiruhun ka'an lam yalbasu إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ويوم نحشرهم تنادى رانا دزام تتراسو كأن لم يلبسوا wato kai ka ce su ba su zauna ba a nan duniya ko ku a barzahu a cikin kaburburansu illa sa'atan minan nahari sai ko sa'a ɗaya daga yini ran da aka tafi ka tashi kuma suna kallon juna ya ta'arafu na bainahum kenan ka gani la hauli ma ra'au wa jumlatu tashbih halu min ad-damir saboda tsananin tsoron abin da za su gani sai su ga kaman iya ba su awa ɗaya suka zauna ba a duniya ko awa ɗaya suka zauna a cikin kaburbura an gane to shi kenan ya ta'arafu na bainahum sai su dinga sanin junansu kuma wani wani su dinga kallon junansu ya arifu ba a duhun ba a sashen su na gane sashi idan bu'isu idan aka tashe su sun ma yankaɗe wa ta'aruf sannan wannan kuma sanayyar junan da kiran junan kuma sai yanki lishiddatil hawali saboda girmaman kuma tsarmakatan dan ita alkiyama wato ɗauri ɗauri ce ana daɗa yin gaba kuma lamarin yana da rikicewa ana gaba lamarin yana da rikicewa an gane saboda haka amma a farkon tashi za su gane junansu an gane ko yawa to shi kenan shi ne yake cewa mun kada hasirar da zina kaza wubi da ka'illahi hakika wa'anda suka sarai fanta suka karyata da gamo da Allah sun yi hasara da ba'asi suka suka karyata tashin alkiyama kenan wa ma kanu muhtadina ba zan masu shiryatuwa ba وإما نرينك وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون تو الله تبارك وتعالى أعلمكم يتي وإما نرينك إنتي أسلي aka cusa ta a cikin ma laraba suna yi irin wannan an gane ko imma idan dai ko in dai nuriyan naka muka nuna maka ya rasulullahi ba'adal ladina idum sashin abuwan da muke alƙawarta musu wanda muke saukan maka da shi dinnan suna kareta suna mai da abun wasa to abinda muke nema daga gare ka ya rasulullahi ka sallama mana kawai ka fawwala mana lamarin mu in mun ga dama mu nuna maka kana nan da ranka a nan duniya idaniyarka ta ga sashin abin da muke alkawarta musu ji min al'azabi na azaba fi hayatika a cikin halin rayuwarka a duniya wa jawabu sharɗi mahzufun an shafe jawabin sharɗin fazaka ai fazakar muradu shikenan in har muka nuna maka to falilahi alhamdu muradu ya cika kaga abin da zai faranta maka a nan cikin rayuwarka a duniya auna tawaffayan naka kabla ta'zibin ko kuma suna nan suna lalata su mun ga dama kai mu karɓi rayuwarka kamun su je ga mu nuna musu abin da za mu nuna musu na azabtarwar da muke faɗa diddai ɗaya ne abin da muke nema gare ka ya rasulullahi shine ka tabbata akan tafwidi ka tabbata akan taslimi ka tabbata akan juriya da haƙuri wannan kuma ba ma'aiki ba duk kowane musulmi abin da ake nema gare su gina zaluntar ka ake cutar ka ake kyarar ka ake wato ba magana ce ce ka shiga ake kama jefa-jefa ba na ce jefa-jefe da ake yi da ce ana jefe shi tuni ya fitine ne yawa ne da sauransu ai kun gaji ya lalace ko ya maka to baka burge ba yawa baka burge ba abinda ainihin burgewa shine sallama wa Allah da fowada masa da haƙuri ka zuba masa ido kawai sai yanda in ka ga abinda za ka yi guda ɗaya ne bai wuce ɗaya ban za ka yi jifa to yi jifa da Allah ya isa wasu da kakoran suna yin ta kafa dubu goma sha biyu in ka samu lalataccen mutu ka san wani kawai Allah ya isa kawai zai rike carbinsa ne ga dama kullum ya ta dubu daya sai ya kwana goma sha biyu yana ja eh ka san wasu mutanen su to kuma ya yi dan Allah ya isa hasbi Allah kenan to ba ma musifa irin wannan dan kuma ita ce kuma jifan da manzo Allah ya yi wa kafirai ورماهم بدعوة من بناء البيت كان فيها للظالمين فناء kagani kawai shi kenan su zai dinga cewa Allah ga kagawa ne Allah ga kagawa ne Allah ga kagawa ne shi kenan kawai illa iyaka amma maganar ka fito kulle kulle ka je ka samu wani bara gurbin kwai kashin kadan gare wane ne wai zaka jefa mutum ai da shi ake kayan kazanta ne dama da gani ka gaba abin kirki bane su wani jini har jini ake samuwa wani zai je asibiti musamman su jini leda ɗaya dan ya jefi wani ya halaka shi eh to to duk ba a yin wannan wa in ma nuriyannaka allazina ba'da allazina iduhum aw natawaffayannaka ko ka gani ko mu kaɗe ka ba gani fa ilaina marji'u muka san dai gare mu za su dawo summa sannan Allahu Allah shahidun mai tsinkaye ne alama ya fa'al na bisa duk abin da suke aiwatarwa min ta gazibiyim na karyata da cewa kufurin da kafircin su fayo azibuhum ashaddal azabi zai azabtar da su mafi tsananin azaba to wannan da ita ce hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma yanzu almajiri kaga ba iya hakuri saboda za ga za a rena ta ke ta ma mutunci a yabin nan ko yawa har ta kaji suna faɗa suna yi almajiri bai makantar ba ya gurguntar ya ɓatar abin cika almajiri ba wannan liyari ne na irin na marasa sani domin jina
ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون تو أبنجي تبارك وتعالى ولكل أمة من الأمم رسول manzo ya tabbata ga kowace al'umma daga cikin al'ummatai fai za ja a rasuluhun idan manzansu ya zo musu ilayhim zuwa gare su fa kazzabu suka sarrafanta suka ki karɓar gaskiya to qudiya bainahum bil qisti sai ai musu hukunci da adalci shine bil adli fa yu'azzabu a azabci su masu karanta wannan wayun jar rasulu wa man saddaqahu a tseratar da shi jakadan da wanda suka gaskata Allah ya zulamuna ba za su ce su ba bita azibin bigar jirgin a azabce su ba tare da laifi ba to fa ga zalika naf'alu bi haula'i hakan nan za mu aikata da waɗannan su ma ku ci gaba ka ci gaba da nuna musu gaskiya kawai abin da za ka kina ka bani da su to mu yana wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة نجل فإذا جاء أجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قل رأيتم إن أتاكم عذابه بيات ولكل أمة الرسول ويقولون متى muna wato waya kuluna suna cewa mata hazal wa'adu lil azabi wai wannan azabar da take faɗa azaba azaba wai yaushe ne ne Allah akbar an yi shi yaushe tuni shi kuma nuna wa manzon Allah Allah ya nuna masa din duniya manya manyan gaggagaggan magauta makiya mustahzi'ai tun a makka فأصاب الوليد خدشة سهل قصرت أنها الحية الركداء وعلى الحارس القيوه وقد سال بها رأسه وساء الوعاء ودها الأسود بن عبد يوز أكو أسود بن مطلب أي أمم ميت به الأحياء وكذا دقة سنة كوة تنع مكة أكسوم ببجي سنة da abubuwa masu ƙarfi da gaske duka halakatin a maka sannan waɗanda suka fitar da shi daga maka kuma har yau ya fita ya ban musu garin ba su kyale shi ba suka bi shi suka je badar sai ga su mushensu a gabansa alaihi salatu rabbi wa salamu wanda yake jin ya isa ya rika ya wuce matsayin a masa kawo masa ne sai ga shi shirin a cikin jini eh yanzu irin su abu jahali wanda ake sai dai a sa karaga mutum hudu suna dauke da shi taka kasan ma ya gagara saboda rika sai ga abdullahi bin mas'udin yaron su leburan su sai ga shi akan ruwan cikinsa yana dabba masa makami bayan da zai yi ya riga ya jikar ya gama yawo amma saboda kasan wato kafircin da aka yi a wannan lokacin wato ya yi wato daidai da karfin hasken kuma da yake wannan lokacin har a wannan lokacin bai imani ba cewa ke kawai yaro abin hawan nan naka ya girmama wai shi ba kansa aka hau ba to shi din ya yi ba a zama sha ka gani yana buwayar da kansa to shi yasa a wuta aka ce masa zuk innaka antal azizul karim in kai dade an gane yawa amma yawa amma zuk yawa in ku dade manya yawa in ku dade manya da da girma wannan mala'ika ya kama duka ta nan wannan ta nan wannan ta nan wannan ta nan an wace ta tsanzu wannan wani irin lamari ne ya gani amma suna duka suna zuk na ka an talabi zai kare gaishe ku manyan mutane ka gani sakamakon mutakabiri ke ke shi mu Allah ke shi mu dandan za annabi ka gani to wai kunna mutum haka zuwa duko in kuntum sadiqina suna cewa wai yaushe ne wani alƙawarin na azaba in har da gaskiya gaskiya kuke a cikin faɗar wannan azaba kun faɗi gari su ga ce la amliku li nafsi darran adfa'u ni ban mallaka wa kaina ije cuta ba ba zan iya ije wa kaina kan kaina ma ba zan iya ije wa kaina cuta ba wala naf'an ajlibu ban mallaka wa kaina iya jawo wa kaina amfani ba ba abin da nake da shi sai Allah saboda haka illa ma sha Allah an yi kudira ni alai yawa abin da ka gani to daga Allah ne ya bani iko kansa shi nake da shi fa kaifa amliku lakum hudulal azabi to ta kakani da ban mallaka kai na abu ma zan iya mallakan muku shi kayan dukkan ummatin ajalun kowace al'umma akwai ajalinta yawa kakkuru dudai da wani tsayin wannan lokaci da ake ta tayi ake ta tayi fir'aunoni sun yi shekaru dubunnai mutum ɗaya an yi al'umma da sai shekarar ɗari biyar ɗari takwas dubu ɗaya fiye da haka li kulli ummatin ajalun fa idza ja ajaluhum idan ajalin su ya zo lokacin su yayi a wajen Allah to fa la yasakiruna ba za a jinkirta su ba ga barin wannan lokacin shine la ta'akhiruna kenan ba za su jinkirta ba ga barin wannan lokacin sa'atan ko da sa'a ɗaya a yi musu jinkiri a sa'a ce da kasan agogo ne kyat kyat kyat kyat kyat to haka abin yake tana yi to shi ke nauna al'umma ta take an gane wala ya saka dimuna ba za a kuma yi musu garaje a gabaci wato ajalinsu ba da halaka a duk abin da za su yi ba za a yi musu garaje ba da ajali ne ko wanda kaji an ce zumunci aikin girki sadaka da sauransu tana jan ƙara tsawon rai aba ƙara maza ajalinka azali ba zai ƙarba wannan yana nan a rubuce kuma iyanan za ka tsaya yawwa iyanan dole ka tsaya iyakanka kenan kawai abinda ake yi wato inda ka san kamar danko ne a yi haka da shi a yana nan dai shi ne dai ko karuwa yi ai ba wani kajo na masa ba shi ne dai komai haka da za da shi wata hikimar ubangiji ce zai ja rayuwar taka dan lokaci kalila sai a yi abubuwa a yi abubuwa a yi abubuwa a yi abubuwa wanda rayuwar ka za ta tafi a kaman kana nan yanzu ka ji ba zai irin su imamun nawawi din nan shekararsa arba'in da wani abu a duniya ya zo arba'in da tara ne ko ya tafi dimashka ya tare a masallaci dama bai aure ba har ya koma ga Allah to ire-iren su bi yan shekarun kalilan yanzu nan muna da irin su shiyo balaraba jega ta ga hanyar rijiyar da sunan sa yake shekarar su talatin da wani abu ya koma ga Allah in ka ji irin lamarin sa wannan sai kai mamaki to zuba wa rayuwar tarin albarka za a yi da abubuwa na sirri sai ka ga an yi abu an yi abu an yi abu a cikinta an yi abu wanda ko shekara ɗari kai ba za ka yi tasirin da wannan ya yi ba shi ko misali yanzu kamar shi wannan mai tafsirin imamu suyudu in kana lissafin talifofinsa a duniya sai ka in ka auna kwanakin da ya a duniya sai ga to yaushe aka samu damar yin wa'annan talifofin misali ka gani duk kuma shekarun ba wani yanzu kamar shi sittin ne da kaɗan ya yi a duniya to idan wannan to shine kawai jan lokacin amma za da ajalu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna ba gaba ba baya Allah shi ne mu Allah shi mu shiga da imani Allahumma